الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مع النبي وإن أصاب الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ƙarshen ayat da muka tsaya jiya na cewa wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ubangijinka ba mai zalunta bayin shi bane wurin fasara ba za ka ce ba mai yawan zalunci ba wai ganin cewa an yi unhwani da sigatu almubalaga bi zallamin a Allah shi kaɗai ke ga halitta da yana zalunci to za ka iske yayi da yawa ya zalunci wannan ya zalunci wannan shi yasa aka ce laysa bi zallamin ba mai zalunci bane lil abidi gabaye ne fa yu'azzibuhum bare ya masu azaba bi gairi zambin ba da laihi ba man ya'budullah cikin mutane akwai wanda ka bauta ma Allah ala harfin akan shakka nazala wani aya ta sauka fi ba da al'arab cikin sashen larabawan daji kanu sun zama za a salama wahidun minhum in ɗayansu yan musulunta wa waladar zaujatuhu gulaman sai mata ta ta haihi ɗa namiji wa a tanuhu muhuran jaka ta ta haihi ɗan dukushi namiji kala sai ce haza dinun hasanun mubarakun wannan addini ne mai kyawo mai albarka saboda ga an samu alkhairi daga shi ne wa'iza kana gairu zalika yan wani wannan ya faru ya ƙulu sai ya ce haza dinun mash'umun wannan addini mara arziki ne wayar taddu sai ya ridda shi ne allah ya ce wa minan nasu daga mutane akwai manya abudullah wanda ka bauta ba allah ala harfin akan shakka cikin ibada ce kamar wanda yake gefen abu abu kaɗan zai gwamci ya fada cikin rami ba yana sabo khairun yan alkhairi ya same shi sihatun wa salamatun fi nafsihi lahiya da kubuta cikin kanshi wa malihi da duka ya ta itaba annabi sai ya natsu da addinin nan nashi wa yana sabar fitnatun in ko fitina ta same shi shine mihidatun jarrabawa wasu kuma da rashin lafiya fi nafsihi wa malihi ya samu jarraba ga kai da dukiya ta yan kalaba la wajihihi sai ya juya ga huska ta ya koma zuwa kafirci to wannan khasirar duniya ya yi hasarar duniya bi fawati ma amalahu minha saboda kuccewa abin da ya guri san ya shiga musulunci nan da nan ya samu dukkan biyan bukatar shi ya samu wadata fiye da da to sai bai samu wadaka ya tafi duniya wal akhira ya tafi lahira bil kufri saboda kafircewa shi zalika tafewa duniya da lahira huwa al khusranul mubin shine khasara da tafewa mabayyaniya يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه zalika huwa dalalul ba'id ya da'u yana bauta ma gunki min dunillahi kuma bayan Allah shi ko gunki ko je ka bauta ba yana bauta ma abin da yake ma abin da yake la yadurruhu bai cuta ta in lam ya abudu in bai bauta mishi ba wa ma la yanfa'uhu abin da bai amfani ne in abadahu in ya bauta mishi zalika wannan ibada huwa dalal ita bata alba'idu malisanciya ibadar da yake kana bauta ba abin da bai amfanin ka ko ka bauta mishi bai cuta ka ko baka bauta mishi ba wannan shine bata mai nisa daga barin gane gaskiya ya da'u laman darruhu aqrabu min naf'i labisal mauli wa labisal ashir mai bautar gunki ya da'u yana bauta ma laman wanda yake durruhu cuta ta in an bauta mai a karabu ta yi kusa min naf'ihi daga amfanin shi bal azzarar cuta fi ibadati cikin bautar shi a karabu milan nafi ta yi amfani kusa ko ba komi dai akwai ɓata lokaci kuma akwai ɓata hankali sannan akwai shiga rigar wauta labisal maula mataimaki shine gunki wannan yayi muni dan bai iya taimakon kai ne ba zai taimaki mai bauta dai wala bisal ashir abokin mu'amala gunki wala bisa yayi muni inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid inna allaha haqiqa allah yudkhilu alladhina amanu yana shigar da wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aiki mai kyau yana shigar da su jannatin aljanna da yake al'anharu koramu ta jari tana gudana min tahtiha karkashinta inna allaha allah ya fa'alu shi ka aikata ma yuri duk abin da yake nuna aikatawa allahu tabaraka wa ta'ala allah tabaraka wa ta'ala yudkhilu al-mu'minina al-jannata yana shigar da mu'minai aljanna maulan mushehu yace ja'alana Allahu minhum Allah ya sa mu cikin waɗanda za a shigarwa aljanna kaga in dai gausi zai ce ja'alana Allahu minhum to da balle wani da ka ba amincewa kullum kai ta roƙo Allah aljanna kai ta roƙo Allah tsari daga shiga wuta inna Allah ya fa'alu ma yuri Allah na aikata abin da yake nufin aikatawa min ikirari man yudhi'uhu na girma wanda ya bi shi wa ihanati man ya'sihi da wulakanta wanda yake saban shi man kana yazunnu an lan yansurahu Allah bid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta' فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن وند كذتن allan yansurahu Allah Allah ba zai taimaki annabin shi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam fi duniya wal akhirah duniya da lahira to cewa bai so a taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana da amfani ko bai da amfani ga wata alama da zai yi wata dubara da za a koya mishi yayi ya gani tana mishi magani to ba ta mishi magani in ba ta yi ba to ashe ku hushe shi da ƙin cewa Allah ya taimaki annabi ne ashe ba zai yi unhwanin komi gare shi ba shine in yana ganin cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah ba duniya da lahira kuma in an yi zai bakin ciki to ya samu igiya ya ɗaura ta saman ɗaki sai ya hau drum ko wani abu in ya hau sai ya ɗauko igiyar nan ya ɗaura ga waya ne in ya ɗaura ga waya ne sai ya shura da roɗin nan sai ya rataye kai ne da kai ne ya mutu to yanzu haka da ya yi yana maganin bakin ciki da hushi ne a abai sannan haka da ya yi wa ya cuta kai ne to haka sai dai ya mutu da bakin ciki amma Allah sai ya taimaki annabi Muhammadu duniya da lahira to shine sai kawo misali yace wanda ka bakin cikin cewa Allah zai taimaki manzan Allah yana son a ce ba a taimake shi duniya da lahira wale ya mudud bi sababin ya hau ya ɗaure igiya tsawila shine fale ya mudda hablan tsawilan ya miƙa igiya mai tsawo ilar saba'i zuwa ga sukufi baitihi ruhin ɗaki ne ya shudduhu fihi ya ɗaure igiya can ga ruhin ɗaki ne wa fi unuqi sai da daura gehe guda ga waya ne sai ya hau abu thumma li yaqta sannan ya maku da kai da liyahtanit bi hadha alhabl ya maku da kai ne da wannan igiya hatta ya muta hayya mutu in kana la yara ma yasuru fi hadha alfi'la to in dai in yi haka ba zai ga abin zai faranta mai rai ba فهو لا يرى ما يسر أبدا إن أراد أن يخذل الله محمدا صلى الله عليه وسلم haka shi ma har abada bai ganin abin da ka faranta mai rai inda yana nuhin Allah ya tabar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah ba zai tabar da shi ba fali yanzur in ya kashe kai ne da kai to ya duba can bayan ya mutu hal yuzhibanna kaiduhu ma yagizu bakin cikin da yayi to makircin da ya kulla ya nemi shi magani ya tahi da abin da ka bata mai rai na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid wa kadhalika idan muka saukar da ayoyin da sun ka riga anzalnahu haka muka saukar da Qur'ani ayatin yana ayoyi bayyinatin zahiratin mabayyana wa'annan laha hakika ubangiji ya haji shi ka shirya da man yuridu huda wanda ya so shirye shi Allah ya so shirye mu innal ladina amanu wal ladina hadu was sabina wan nasari wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid inda lalazina amanu sun dai wanda suka yi imani wallazina hadu da yahudawa wasabin da sabi'awa ɗa'ifatun minhum jama'a ce daga yahudawa wan nasara da nasara wal majusa da majusawa wallazina ashraku da wanda sun kai shirka dukkan su za a tara su gobe kiyama kuma Allah shi zai rabe hukunci tsakaninsu inna Allah ubangiji yafsilu bainahum zai rabe hukunci tsakanin su yawmal qiyamati gobe kiyama kamar da bahaushe ka cewa ai ta irini bugu sai can to can za a yi bugu a tantance na kwarai da wanda ba na kwarai ba Allah zai raba hukunci tsakanin su bi idkhalil mu'minina aljannata da shigar da mu'mini aljanna wa ghairihim annara da shigar da wanda ba su bauta inna allaha ubangiji shahidun masani ne ala kulli shay'in ga komi za mu karanta aya mai sujada in mun karanta za mu yi sujada alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله أكبر alam tara baka sani bane annallah cewa shi Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin samai da kasai to yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ay jami'u khalqillah fil ardi dukkan halitta Allah cikin samai da kasai ma adassa kalin in banda mutun da aljani wanda ba su zama masu imani ba ya sujuduna lillahi suna sujada ga Allah to ko su mutum da aljani abinda su sujada ga Allah bauta ga Allah shine inuwarsu dai suna sujada ga Allah wurin karkatawarsu sannan kuma da zuwansu da duk abin da za su yi a duniya sai da Allah ya da su wannan shine bauta ga Allah ba su iya makansu komi na amfani ba su ture makansu komi na cuta ba su da mallakar komi sai da Allah ya da su ai an gama bauta kenan to kuma sai kuma tafsir bayan duk abin da zai zo baya to ya shiga cikin man fis samawati wal ardi saboda rinjayar da masu hankali bisa ga marasa hankali sai ya ce wa shamsu rana da kaka gani tasjudu lillahi ta nema Allah sujada wal qamar wata ma yasjudu lillahi ya nema Allah sujada wan nujumu taurari tasjudu lillahi ta nema Allah sujada wal jibalu duwatsu ma kazalika su ma haka suke tasjudu lillahi ta nema Allah sujada wa shajaru itace yasjudu lillahi sun nema Allah sujada ka ga kana mamakin duwatsu da itace a sun nema Allah sujada ga yanan cikin sira duwatsu na ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi itace kuma yana kiran su su zo kamar wanda ya zo ya ce can me aka yi aka ce annabi ne ya bayyana sai ya ce wurin shi sai ya ce kai nan annabi Allah ne ya ce kwarai kuwa ya ce to me a alama na aya ya ce me kaka so ya zama alama gare ka ka yadda ya diba ya diba sai ya ce kaga ya ce ga ya can ya zo nan ya kuma koma in an yi haka nan zan ba da gaskiya da kashe na hage ya zo da abin da ma bai koyewa sai manzo Allah ya ce in ice ya zo ya koma kana ba da gaskiya ce a kwarai kuwa ce to ba ma suna ta taika ce ma ice muhammadu rasulullahi na kiran shi sai ya ta kawo mai izgili ce ice muhammadu rasulullahi ya ce ka je yana kira kawai sai ga ice ya yi gaba ya yi ba ya gida ya haka kawai sai ya kwaɗi sai zuu da zuwa sai ya tashi wanda Allah ce ka gane ce ya ce ice koma ice ya kwaɗi ya koma inda yake sannan ga kututuru wanda ka nishi saboda manzo Allah bai haushi ba to kaga ashe da duwatsu da itace mu ha ganin su kamar cewa wai haka nan suka sandarra amma su suna da hankali irin nasu kuma su san Allah suna kan bauta ga Allah kuma dukkan su sun san Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sun ba da gaskiya da shi kuma suna matukar son shi wadda bu haka dabbobi ita ma ta nemi Allah sujada wa kasirun minan nasi ka gama ce wan nasu ba ce wa kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane humul mu'minuna aida su ne mu'mina cikin mutane su ma yasjuduna lillahi su ne ma Allah sujada wa kasiru amma da yawa daga cikin mutane haqqa alaihimul azabu azaba ta wajaba akan su shehu yace fadihatun alal insani mutum da ya ji kunya shine fadhiya hatun Allah insani wayo dan adam ya bani ya ji kunya jami'u khalqillahi yasjuduna lillah dukkan halitta Allah ta nema Allah sujada amma banu adam amma su mutane fa fihim man yasjudu lillahi wa fihim man la yasjudu lahu cikin su akwai mai ma Allah sujada da da'a akwai wanda bai ma Allah sujada bai mai da'a kuma gaya shi ne mafi girman halitta amma nan wajen kowa ya yi shi wa man yasjuduna lillahi aqallu min alladhina la yasjuduna lillahi waɗanda kawa Allah sujada cikin mutane su an kaɗan bisa ga wanda bai ma Allah sujada kafirai sun yi musulmi yawa cikin musulma shehu zai bayani muminai ba su da yawa ba su yawan musulmi ba cikin masu mumine mahajin tsoron Allah ba su yawan mumine ba cikinsu masu ikhlasi ba su yawan masu haka dai sai ka iske duk cikin taron mutane mutum guda Allah ka bukata shine ya tashi ya je zuwa ga Allah salin alin babu gehe koko ko kada amma duk cikin mutane sai an tace an tace cikin goma a samu cikin ɗari a samu goma a tace a tace da kyan za a samu guda cikin goma ɗin nan don Allah ya gwada wadatuwa ta inda Allah na da bukata sai ya musulmi da yawa don a yi mai ibada da yawa amma saboda bai da bukata sai kahirai da ba su ma yadda akwai shi ba kuma duk abin da suke da shi shi ya masu ya raya su ya ba su dukkan arziki kuma suna ganin babu Allah kuma shi bai dawon ba dan wadatuwa ta haka kuma su musulmi duk da karancinsu su ga cewa Allah ya kare su daga sharrin kafirai duk yawansu kaga akwai hikima cikin yansu yan kaɗan kenan sannan kuma abin da ɗan kaɗan to ya hi daraja bisa ga abin da za a yi shiga yanan zai yawa wa kasirun da yawa cikin mutane haƙa alaihi azab azaba ta waje gare shi sune alkafiru da mimbadil bashar kafirai cikin ɗiyan adamu a kasar rubin mumini su yi muminai yawa almuminuna aqallu muminai yan kaɗan ne banu adam asharatu ajza'in su yan adam in an kasa su kashi goma tis'atun minhum kashi tara daga cikin su ya juju wa majuj kuffarul kafirai ne kulluhum dukkan su wa juz'un minhum wani yanki daga cikin mutane mu'minuna mu'minai ne wal mu'minuna asharatu ajza'in in an kasa mu'minai goma tis'atun minhum munafiqun kashi tara duk munafiqai ne sai ga su hanan kamar naka amma can ga zuci ba naka ba ne mugu ne to dan adam ɗaya ka haka nan ku zauna da mutum ba ka da kamata ka ka gani ashe ko ba ka da kowa ba ka da komai sai lokacin da mutum zai maka unwani sai ka gane cewa ashe ba mutum ba ne ko kuma ba a saduwa da kai a ma sharri sai ta huska shi wanda ka amince ma yi utal mar'u mimma amali da duka ga an zo an same ka da sharri to yanka bibiya ga wanda ka amince ma an ka samu hanya zuwa gare ka to da haka su muminan in an kasa goma kashi tara munafiqai ne wa wahidun minhum mu'minun dai kawai daga cikin goma shi kadai an mumini wal mu'minuna al muhiquna asharatu ajza'in mu'minai na gaskiya in an kasa su goma tis'atun minhum usatun tara daga cikinsu duk masu sabon Allah ne da an ce sabon Allah sai ka ɗauko zina shan giya liwaɗi ƙarya ka kawo yanzu in mun duba majalisan da muke da su an kirara mu majalisar shan shayi dattijo zo ya zauna dattijan zauna sai awa hudu biyar shidda hira kawai aka yi ba sai ba sayawa ba ana baka ba in an kira karatu ko wa'azi sai a wace to ita giba ta hizi na saba'in muni wurin Allah giba to in ba giba me aka yi wurin zama wane ya ce wane bai ce ba wane ya yi wane bai yi ba wane na da wane bai da shi a giba wata rana aisha radiyallahu ta'ala anha ta haɗo wata magana game da safiya abokiyar zamanta kalma ce kaɗan maza Allah ce tsatsatsatsa kin ga kalmar da kin ka wanda ce shi to kin yi giba da za a mai da ita ruwa a zuba ga teku teku ba ta koma shawa saboda wari da ƙaci cewa ko ta ɗai ko gajartar ta ai ya ishe ta muni saboda ana kakabin kyawun safiya to al'ada kishiya ba ta ganin kirkin kishiyarta har da in miji ya fara yabo shine ana magana wanzu Allah ya bi safiya ta ce to ai ko dan kaza na ta ce tsatsa tsatsa kin ga ko dan kaza to shi aka ce mai giba da za a bai da shi ruwa zuba ka teku ba ta koma shawuwa to in muka duba irin hirarrakin da muka yi kalma guda kyar ta na saba'in girma wurin Allah to yanzu Allah da za a ba mu rantsuwa nan masallacin ga tsakani da Allah tun bullowa alfijir zuwa yanzu wa abba yi magana wani ba ko so guda ko faɗanka ko matarka ko mijinki kaɗan faɗuwar ɗan aibi kaɗan kuma wanda yake gaskiya ne akwai shi ba kaɗan ta rasulullahi mukan faɗi aibin mutum amma yana da shi ya ce ai shi a giba ka faɗi aibin da yake akwai shi amma sai ka ji mun ce yanzu wanda za ka ɓaci kirafiyan ba ta yi gaba ne tsoro ne ka ji kaga wanda ya kare mutuncin ka ba kana ai ba zai ce a zo gaba da gaba a ci maka mutunci ba duk wanda ka ce mutuncin mutane dan tashin kiyama zai tashi bai da tsoka ko kyas ga huska ce zai tashi kwarangal saboda cewa ya ci huskan mutane to da haka sai a kula ka ga yanar shehu radiyallahu anhu ya faɗa cewa cikin muminai almuhiquna na gaskiyan ma to masu saban Allah su a kashi tara kashi guda ɗai shine motsi mai bin Allah a koda yaushe citisatun minhum usatun tara daga cikin muminai za ka same su ba sabon Allah wa wahidun minhum muti'un ɗaya ne kawai mai bin Allah wal muti'una su ma masu bin Allah ba su sabon Allah ashiratu ajza'in in ka kasa su kashi goma tis'atun minhum juhalun tara daga cikin su duk jahilai ne in ka dubi sallar wani ko alallar wani sai ka rance in dai ba dan Allah da zuciya yaka aiki ba to wallahi sallawa da ba ta kai shi aljanna wallahi alallawa da ba ta kai shi aljanna to amma tun da shi Allah kai don shi ya kaso to kawai shi ne ce indan ce bacin tunan rahama da ceto ci da goyo ban ga hitan mu ba to da haka yace masu bin Allah ma wanda ba hausa ba Allah to tara daga cikin su duk jahile ne ita ko ibada jahili ba ta da wata kima wa wahidun minhum ɗaya daga cikinsu kawai ya abudullah shi ka bauta ma Allah haƙƙan da gaskiya ji wani ya zo na ta nafila sai aka ce kai wani amma sallar gasa ka karayinta da kyawu wallahi ko wallahi azumi na ka wallahi wallahi to jo ga magana kuma wallahi azumi ya kai kaga ba dan Allah aka yi ba kenan kaga jahilci ne ayyabe ka kai sallar ibada da kyau nafila kuma kana so a gane wani kokarin kuma cikin ma azumi ma haka yi kaga ya bata lada ta jahilci kenan shi da kaga kayi ba don Allah ba to shi Allah ya hita ana a ganin shuraka man ashraka bi fi amalin taraktu wa shirkahu ne ne mafi wadatuwa dukkan wanda za a hada abu a ce da ni da shi duk wanda ya hada da ni da wani na hita yanzu cewa ai gwamma in bashi dan kai ya batan to Allah bai ansa ba ai ko wahalar da yake zuwa na ya kamata in mai kaza Allah bai ansa ba to wani aiki za ka yi baka ce ai don kaza ba da wuya wanda za ka yi aiki babu wata manuwa babu wani abu ille kawai kayan lillahi kawai kai akwai wahala za ka tara daga ciki za ka ga cewa jahilci ya bata ibadar mutum guda ne minhum man wa wahid min ya abdullah haqqan mutum guda ne zai bauta ba Allah iyakar gaskiya babu wani abu na san zuciya ciki walladhina ya'buduna Allah haqqan suma mu'minai marasa sabon Allah masu ibada malamai asharatu ajza'in suma in ka kasa su goma tis'atun minhum fi tariqi wa fil barzakh ɗayansu goma daga cikinsu tara daga cikinsu wasu na kan hanya ba su kai ba wasu kuma suna tsakani tsakani allahu alamu ko za a kai ko ba a kai ba amma dai kaga tun an fara tsammanin ma a kai sun ɗara ma na can cikin daji tunda babu mai tabbas zuwa ga allah subhanahu wataala kuma shi shedan yana nan da shi da yan washi da makami su duniya inni bulitu bi arba'in ma sullu illa li azmi buliyati wa shidai iblis wa dunya wa nafsi wal hawa ce kai fal khalas wa kullu ma dai hanyar saduwa da Allah subhanahu wataala akwai iblis akwai nafsu mata iblis taka sannan akwai son zuciya sannan akwai duniya akwai miyagun abokai nan ne aka samun son shugabanci da son yabo da son gwaninta ga sunan dai duk yan washi da makami ne za su hana ka saduwa da Allah to da haka komi ya samu to amma kahin ka kai wurin Allah to nan banna na iya abkuwa ga mara arziki cikin goma wanda ke sun tsallake wancan wahidun minhum ahlul manzil wal wusulati ɗaya ne kawai ma'abocin daraja ga Allah da kuma saduwa da Allah kaga in ka bi wannan ma wasala illa wahidun ba wanda ya sadu da Allah yadda aka so sai mutum guda cikin dukkan halitta kutsawul fayafi kasiruna yan fashi da makami masu tara hanyar zuwa wurin Allah su kashe mutane su ɓata dukiyar suna da yawa walakin nalwasili na kalilun masu saduwa zuwa ga Allah yan kaɗan na ne ta haka kalilun ma yuminu kalilun haka dai kasiru bin nas duk inda za ga Allah ya yabo ya ce yan kaɗan su adda godiya yan kaɗan adda imani yan kaɗan sun ka sani masu yawa ko da yawa ba su da imani da yawa ba su da godiya da yawa kaza to Allah shi ka halitta Allah shi adda hukuncin halitta me yasa ya zama waɗanda bai so su yi yawa waɗanda ya kaso su yan kaɗan bai yin wanda ya kaso da yawa tunda mu abin da muka so yawa tashi muka yi abin da ba musu muka yi dan kaɗan to shi Allah abin da ya kaso shi dan kaɗan wanda bai so shi da yawa mi ai hikima yace al hikimatu fi khalqil mawjudati fi izharil hiya izharul insanil kamil al hikimatu fi khalqi hadhihi al mawjudat hikima cikin halitta halitta ga baki daya hiya ita ce izharul insanil kamil a fitar da cikakken mutum shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi shine sahibul waqti gausin zamani shi al-insanul kamil huwa hadha al-wahid alladhi wasala ila murad wannan al-insanul kamil shine guda wanda ya sadu zuwa ga abin da aka nuyi walima yakunu mu'minuna aqalla min ghayrihim to dan mi mu'mine suka zama mafi karanci daga wanda ba mu'mine ba yace la'ana Allah tabaraka wa ta'ala yurina istighna'ahu an jami'i khalqihi inna allaha ganiyun 'anil 'alamin dan Allah gwada mana wadatuwa ta daga barin dukkan halitta gabaki daya da yana da bukata da su sai ya musulmi mu'mine da yawa to bai da bukata da ko ku musulmin duk abin da za ku yi ba shi za ku taimaka ba kanku za ku taimaka in ma kun bari bai damu ba in ma kun yi ba ku umhane shi ko umha da kanku kuma da ya ga dama duk duniyar kyabtawa ta yawa ya halaka duk wanda annan yayo wasu cikin kyabta da kashewa da ra duk kyabtawa ce kun fa yakun faj'ala aktharan nas kuffaran wa aqallahum mu'minin sai sai mafi yawan mutane su zama kafirai mafi karancin su zama mu'mini li'annahu ganiyun da Allah mawadaci ne wali yuriya izzatal mu'minina kuma dan ya gwada girma da buwayan mu'minai ga makiya cikin kowane lokaci cikin kowane hali ko ina amma an kasa hana a imani wani malami yake cewa da dukkan an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ya kamata kai maka girgarce muhammadar rasulullah tunda an ka aiko shi da wagga magana aka faɗa amma kuma ga ahad duniya za ta karewa ba a sa an kaba cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ji yawan duniya ji ƙarhin kahiran duniya amma sun kasa hana a kiran sallah to don allah gwada wannan buwaya لأن الشيء إذا كان قليلا يكون عزيزا يا أبو يزمو دان كدان سي يزمو مي جرما da buwaya ya zama kuma abun su abin girmamawa wai za ka da kasiran istihanu bi in ya zama mai yawa sai ga an wulakanta shi kaga yanzu in babu ruwa ba a rayuwa amma saboda yawan su da saukin su ba amma damu da su ba sai ka ce wurin mutum ka ce ruwa ɗayan ba ne kuma in babu ruwan nan kai ba ka rayuwa to saboda yawan su falamma kana al-imanu qalilan da imani ya zama dan kadan kana al-mu'minuna a'izza'a sai muminai suka zama masu girma wal imanu azizan sai imani ya zama mai girma kalma adil kamar dai ma'adinan zinariya da azurha da sauransu lamma kanan kalilatan da ta zama yan kaɗan a kabalan nasu alaiha sai mutane suka gabatu zuwa ga son su da girmama su wasu azamu ha suka girmama ta waliyuriyal muminina kuma da Allah gwada mumini annahu qadirun ala hifzihim min adaihim ma kasratihim wa quwwatihim ya gwada masa yana cikakken ikon kiyaye su da kare su daga makiyansu tare da yawan makiya da kuma ƙarhin su kullu hadha sahihun shehu yace dukkan wannan magana ce ingantatta walakin yunafi qawluhu ta'ala fil hadith rabbani inna rahmati sabaqat ghadabi yace amma akwai hadisi ar-rabbani hadisi qudusi inda Allah ya ce rahama ta hakika ta riga hushina to waɗannan duk tafsirin da an kai da bayani yana da kyau ingantacce ne amma ya ci karo da wannan magana in dai rahama Allah ta riga hushi ne to kenan rahama Allah ta yi hushi ne yawa kuma haka din ne rahama Allah ta rinjaye hushin Allah subhanahu wataala tunda kaga ko wurin hisabi in ma an yi hushin ai hushin sai a ce ta yi an yahe maka shi yasa wani sahabi ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai lahira wa zai mana hisabi Allah ce Allah da kai ne zai tsaya ya hisabi ga halitta sai ya tuntsure da dariya ya yi ta dariya ya yi ta dariya wanda Allah ce mamaki ya ce ya an kai ce aka kai ta dariya ya ce a ce ya rasulullahi inda Allah zai hisabi ai alhamdulillah saboda karimi in ya gale ya hewa ya kai ka ai mu abin da maha gudu a ba mala'iku dokoki a ce su yi mana hisabi to ba mu hita amma yan Allah da kai ne ya galahi a sai ya ce ya yahi shi yadda aljanna ta da aka wato duk aljanna mun kai ya rasulullahi wanda Allah ya dariya ce haka ne tunda musulmi ba mai shiga wuta sai wanda bai da alkhairi idan ya da duci bai da ganye to sai musulmin da bai da alkhairi ka bai da duci bai da ganye to kawo ka samu wannan ai da wahala to kuma shi ma yan akwai dai imanin duk yadda ko ka makiya shi to ko ya shiga wata an ka babbaka shi an ka kona zunubin zai hito ya koma aljanna to ya ce to ya za a yi da wannan hadisi yan aka kuma ga wancan shi ya ce za ka hannun kufaru aksara ya kunu ahalul gazabi aksara in dai kahirai sun yi musulmi yawa to lalle ku waɗanda Allah ka hushi da su to sun yi yawa kenan wa qad sabata anna ahlar rahmati akthar to amma kuma ya inganta cewa waɗanda ka shiga cikin rahama Allah sun yi komi yawa to a za ka daidaita wannan hadisai guda biyu nan an ce wanda a cikin rahama sun yi kowa yawa to kafiri bai cikin rahama can kuma an ce waɗanda Allah haushi da su sun yi yawa da kafirai sun yi yawa ya za ka daidaita bakin wannan hadisai guda biyu ce na'am shehu ya ce haka ne bari ka ji amsa illatul mu'minina karancin mu'minai an an duba bin nisbati ila bani adam dan an keɓe dan adam kawai to cikin yan adam kahirai sun yi yawa fushin Allah ya yi yawa azaba ta yi yawa cikin mu'mina cikin dan adam kawai to amma yan adam su ɗaya halitta cikin halitta yan adam guda nawa ne amma bin nisbata ila jami'il makhluqat amma kaga in an diba dangane ga dukkan halittar da Allah yayi fal mala'ikatu wal huru al ain wal wildan wal gilman wa ma hunalika aksar bi kaseer min al kuffar kaga mala'iku duk mu'mine ne ahlur rahma al huru al ain duk mu'mine ne ahlur rahma al wildan al mukhalladun yaran da a cikin aljanna ka annam lu'ul'un ka kallo lil mansur na gobe ne da yake cewa su yaran da ka hidima suna kai suna kawowa wal gilman da kananan yara wa ma hunalika da duk halittar da ke cikin aljanna da wurin abubuwa na hujubu na Allah a kasaru bi kasirin sun fi yawa yawan ma ba kwatanci min al kuffar daga kafirai fasara ahalun rahmati aksara min ahalil gadabi to yan an duba duka ta nan ne ma'abota rahama Allah to sun yi ma'abota hushin Allah yawa shine wa rahmati wasi'at kulli shay'in walakin fi haqqi bani adam sai da cikin haƙƙin bani adam al-mu'minuna aqalla min aqallu min ghairihim mu'minai sun fi karanci bisa ga wanda ba mu'mine ba to me yasa haka yace li izzatihim wa sharafihim dan girman su da daukaka wanda Allah ya yi musu wali yuriyan Allah qudratahu kuma dan Allah ya gwada mana cikakke ikon shi ala hifzina akan kiyaye mu min baina da'ina tsakanin makiyan mu allazina hadu bina wanda sun ka kewaye mu min kulli janibin ta kowane sashi walam ya kadiru an ya zuruna bi shay'in kun ba samu ikon cutar mu da komi ba wa ma in yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha wa man yuhinillahu wanda Allah ya wulakanta shine ya hana mashi arziki fama lahu min mukrim baya da mai girmama shi mus'id wanda zai sa ya arziki in Allah ya tsaya ta mutum to ba mai arzikta shi man arada Allah shika'ahu wanda Allah ya nuhin rashin arziki gare la yujadu man yusqiluhu ba a samu mai arziki mai sake zan mai arziki inna Allah Allah yaf'alu ma yasha shi ka aikata abin da ya so min al-ihanati da wulakantawa wal ikram da girmamawa wani ya ce ba ka sanin haka nan sai Allah ya yi maka ma ya sha baka ga shi kenan an yi ba inda za ka kai ƙara ko ka yadda ko kakka yadda يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من ثياب من نير يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقالع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذان waɗannan su biyu khasamani masu husuma da juna ne almuminuna wal kuffar shine muminai kashi daya kafirai kashi daya almuminuna khasmun wal kuffaru khasmun muminai abokan husuma kafirai ne kafirai abokan husuma muminai ne iktasamu sun yi sabani da husuma fi rabbihim cikin sha'anin ubangijinsu ila an ce nazala wannan ta sauka yau badar ranar yakin badar fi mubarazati utba wa shayba wal walid sanda su uku suka yi mubaraza la ali ibn abi talib wa hamza ibn abd muttalib wa abi ubayd ibn al-harith sanda aka zo yakin badar kafirai suka zo suka yi kirari waye isa ya hito sai wani mutumin madina ya hito ce a'a ai akwai yan makka yan uwanmu su dai hito yan uwan muka so na jini wani ma ya hito shi ma ce a'a cikin dai mu dangin mu hito manzala ce aliyu tashi tsaye wani tashi tsaye wani tashi tsaye sannan aka fara gwabzawa da su wa aliyun wa aliyun karramallahu wajahu sayyidina aliyu Allah ya kara girma huska ta ya kula cewa ana awwalu man yadsu yawmal qiyamati da khasmi yan ta gobe kiyama ni zan fara durƙusawa dan ayi mana hukunci da ni da abokin husuma ta li anna awwala ma yuqda bihi bainan nas yawmal qiyamati ad-dima farkon abun da za a yi hukunci tsakanin mutane da shi gobe kiyama shine maganar jinainai wa awwalu qatiluhu wa qatilu ali farkon wanda an ka kashe saboda yana kafiri musulmi ya kashe shi shine wanda aliyu na bi ɗalibin ya kashe shi a farkon kafirin da an ka kashe a cikin musulunci in an zo wurin kacici kacici wadda kafirin da an ka fara kashewa zamanin maza Allah zuwa su suka ce wanda aliyu na bi ɗalibin ya kashe shi ne wani kuma an ce wa fara kashe mutum kafiri ka ce aliyu na bi ɗalibin huwa awwalu man qutila huwa awwalu man qatala fi sabilillah ali ibn abi talib shi a farko wanda ya kashe kafiri saboda dauka addinin Allah wali hadha yakunu awwala man yukhasib yawm al-qiyamati dan haka zai zama farkon mai zuwa husuma a yanke hukunci tsakanin shi da shi gobe kiyama kai me yasa an ka kashe kai ce dan yana kahiri kai me yasa ka kashe shi dan yana kafiri shi ke to kai aljanna kai kuma koma wutar da kai to na'am na kafaru waɗanda sun ka kafirta wata allahum siyabun za a yanko musu tufahi daidai da jikinsu min narin na wuta yalbasu na ha za su ɗaura su sanya tufafin nan ko yulbisu na ha za a sa musu yusabbu za a kuma dunga zuba alhamimu ruwa mai tsananin zahi min fauƙi ru'usihim saman kanunsu shi ruwan nan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud za a narke abin da ke cikin cikinsu duka ga kai za a zuba ruwan amma duk jikinsu zai narke har da hanji da hanta da kumi zai narke kuma da ya narke a mai sai cikin kyamta da bismillah an zuba ya narke an mai da shi da dukkan jikinsu Allah ya kiyaye mu min shuhumin na kicewa gairaha da waninta wata shuwabihil julud kuma a ƙone shi ne a soya fatunsu da shi to banda wannan walahum maqami suna da kulake min hadidin na bakin ƙarhe lidarbi ru'usim dan bugun su ga kashi da bugun kawunan su kullama aradu an yakhruju minha ko wace sun kai don hita daga wuta min gammin saboda bakin ciki ilhaquhum biya wanda tare da su a cikin wuta u'idu biya sai a mai da su zuwa ga wuta a yan rudu ila bil maqami sai a sa kula ke ta kwamtsa su ga kai su koma wa qila lahum asya muzuqu ku dandane azabal hariq azabal wuta wadda ta kai matuƙa cikin ƙonƙona kuma in sun damu suna ta kukan kishirwa a koro su a zo da su wurin ruwan jahannama da cikin jahannama ne a ba su ruwan da sun kara kansu sha sai duk wata da ƙashi na huska ya narke zube cikin ruwan su shanya haka nan su ji bala'i gwamma wutar ce Allah a mai da su a mai da su da a mai da su Allah kishirwa kishirwa a koro ce Allah a mai da su haka za a dunga kowanne da yashe su bala'i balle cikin haka ne ake narke su cikin haka ake dukan su وقال الله يا فدا في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلعا ولباسهم فيها حرير an ci za kuma za a hura inna allaha allah haƙiƙa yudkhilul ladina amanu yana shigar da masu imani waɗanda suka imani wa amilin salihan kuma suka aiki na ƙwarai shi imani ba aiki na ƙwarai to bai isa imani ba aiki na ƙwarai ba imani shi ma bai isa sai an yi imani da aiki mai kyau to wanda suka imani kuma suka aiki mai kyau Allah zai shigar da su jannatin aljanna ba guda ba wadda al'anharu ƙoramu ta take gudana min tatiha ƙarƙashinta sannan yi hallauna fiya ana sa musu kawa min asawira ta warwaro shine kwanduga na zinariya min zahabin na zinariya walulu'an da lu'ulu'i wali ba su fiya tuha su aljanna hari tuhan alharini wa huwa muharramu lubsuhu ala rijali fi duniya shine tuhan da aka haramta wa maza sa shi a nan duniya to duk wanda ka sa tuhan alharini to lahira ko ya shiga aljanna ba zai samu tawa alhari ne ba cikin kayan kwalle shi wa hudu ila tayyib min alqawli wa hudu ila siratil hamid wa hudu kuma sune aka shirya fi duniya nan duniya ila tayyib min alqawli zuwa gazance tsalakakakke mai dadi wa huwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahudu aka shiryar da su ila siradil habib zuwa ga hanya abun yabo ai dariqin lahi hanya Allah almahmudati abin yabo da godiya wa dinihi da addini shi innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'un al-'akif fihi wal bad ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا سند سوى كافر شيء مع الله ويصدون عن سبيل الله kuma suna tara mutane daga barin bin Allah wa anil masjidil haram suna tara mutane ne daga barin saduwa da masallaci mai harma shine Ka'aba allazi ja'alnahu wanda mun ka sanya shi man sakan wurin ibada wa muta'abbadan linnasi ga mutane suna hana mutane zuwa wannan wuri shi dakin nan Allah al'akifu fihi wanda yake zaune a cikin shi cikin garin makka sawa'un da yake walbadi da bako ba kauye wanda zai zo ba wanda ya yi wani a wurin harami na Allah subhanahu wata'ala da bako da dan gida duk ɗaya suke dakin Allah ne wa man yurid fi bil hadin bi zulmin wanda ya nuhin ƙetare iyaka da kauce ba gaskiya da yin zalunci da zikihu za mu ɗanɗana mishi min azabin alim azaba mai raɗaɗi bi sababihi wato ya kauce ma doka Allah saboda zalunci bi annarta kaba manhiya shine yayi abin da an ka hana shi ka tafi kayi dawafi kayi sallah kuma kan zanna hira sai kai tsogumi kai giba Allah ya hana giba to kayi giba cikin haramin Allah ko kai ƙarya ko kai wani abu da Allah ya hana to ba wai kai ba ko zuciyarka ta yi nuhin yi haramin maka shi kaɗai ne za ka yi nuhi baka aikata ba Allah ya kama kai hukuntar da kai na wannan nuhin da kai ga zuciya kaga yan an duba mutum ya je umra da hajji zunubin da zai samu ya hilalar da zai samu tunda za a zo a zauna ba ma karatun qur'ani ba kawai cin naman jama'a za a yi ta yi ko ma ka hito nan daro tauhidi a yi ta mai da abin kuma tumasanci da sauran abubuwa dai duk da ka ga allah ya zube karama mai yawa da fadala mai yawa to akwai kuma bala'i mai yawa tare da ita kamar watan ramadan idan kai nafila kamar kayi farilla idan kai farilla ta kai farilla saba'in to haka in kai karamin sabo ya zama kaba'ira in kai kaba'ira ga ramadan ta yi kaba'ira saba'in in ba watan ramadan ba ne sai a kula ya ce yi abin da aka hana shi wallau shatmul khadimi ko da zagin khadiminka yaronka ne bawanka ne khadiminka ne shi bata maka rai ka zage shi to Allah ya ce zai ɗanɗana maka azaba mai radadi nuzikihu za mu ɗanɗana mishi min azabin alim azaba mai raɗaɗi ai mu'lim haza baitullahi tabaraka wa ta'ala shehu ya ce to kaji girman ɗakin Allah ce wannan shin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala sawa'un al'akifu fihi wal badi mazaunin shi da baƙo ba kawai duk ɗaya suke ga Allah ahlul balad sune al'akin mutanen gari wal guraba da baƙi sawa'un fi duk ɗaya suke a wurin Ka'aba wa man zalama fi hadha baiti wanda ya zalunci a cikin wannan daki na Allah azaqahu Allah Allah zai dandana mishi min azabin alim azaba bi radadi ikhtalafa ulama malamai sun yi sabancan da Allah ce wa man yurid wa man yurid irada ai da zuci aka irada malamai sun yi sabani halil khawadir tuktab ala sahibiha batun zuci da zai haɗo ma ba kama mai da hankali kai ta tunani ne ba shi ne haɗiri kawai ya haɗo ma ɗas da zuciya ka kawai da zuciya to za a rubuta maka kayan zunubi faƙila aka ce kai la tukutabu ba a rubuta haɗiri illa fi makka sai in kana cikin garin makka ka ga ba ma wai ka'aba ba cikin garin makka duk inda kai batun zuci mara kyau to Allah ya sa an rubuta kuma akwai narkon azaba li'umumi hadhihi al-aya dan umumin wannan aya da yace wa man yurifi bil hadin bi zulmin yuzqi min azabin alim fali hadha da haka dai kana ibn abbas abdullah ibn abbas ya zama la yaskunu makkata shi bai zama cikin garin makka saboda gudun wannan narko azaba inna ma yaskunu daif yana zama wa daif haka shehu abul fatih radiyallahu anhu shi ma jidda yake sauka sai dai da yamma bayan la'asar zuwa magariba ya zo ya magariba ya wazifa ce ya sha'i ya tsere ya koma jidda ce na mutum ka yadda wannan irin hadari san bai zama cikin makka shawabul fatih yana jidda daga can zai zo ya abin da ka na ibada ya koma ce ko da yaushe kullum kullum to kai da baka da wannan wadata sai kai kokari kai kuma ka kiyaye wa yazbahu an hali ibrahima makanal baiti ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذكرك تناكوك أنبت إذبه وأنا سند منك بينا لإبراهيم مك بينا مع إبراهيم الخليل مك بينا مش مكان البيت ولن لكن كعبة هيك ليبنيه دن يجناشي ليبنيه دن يجناشي وكان قد رفع dama ta an ɗoke ɗakin kaba min da tufa saboda ruwan tufana to muka bayyana mai asasin ɗakin nan wa amarnahu muka hore shi ya gina shi sannan kuma Allah tu shirk bi shay'a mun ka ce mishi kada ka yadda ka tara wani da ni cikin bauta wanda hirbetiya ka tsarkake wannan ɗaki na bil awsan da gumaka ke tsarkake shi da da'ifina ga masu dawafi wal qa'imina da masu zaman ibada ciki war rukka sujud da masu sallah ai jam'u raki raki'in wa sajidal musalli alhamdulillah LTA gusau za su ko ko suna yi ba sani ba za su yi ko suna yi su fara to suna sa tafsirin mu goma na safi kullum insha Allah al'umma TV suna sa shi kuma karfe shidda na yamma vision fm radio suna sa shi karfe goma sha ɗaya zawiya gusau tv facebook live suna nuna shi yanzu haka duk duniya wanda ya dubo muna tare da su wasu da yawa sukan yi waya da kasashen waje cewa suna godiya ta tafsiri tare da su haka akwai page din dr atiku sheikh balarabe haka akwai ambato tv haka mikiya ko to makiyu ne makiyu ba da basi yana cikin 'yan midiya yana cikin 'yan midiya din dauda lawan sababben gwamna dauda lawan dare shi ke saka masa data da haka kila kenan makiyo na sama mai girma gwamna tafsirinmu mai sawa muna da ya zai kisa mashi allah saka da alkhari dama da yanti da al'umma shi zababben gwamna dr dauda lawan dare shi ɗauki nauyin duka abin da ke gudana nta da al'umma da kuma shi na wajen mai kiwo kenan allah saka mai da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah allah ya sauke mana abin da tsananta allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira allah ya ba mu albarkar qur'ani da watan ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkan manzon Allah da shehu fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء